الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya kawo wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna 22 ga watan Al-Muharram hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1446 a kida miladiya yau muna 28 ga watan 7 shekara ta 2024 mun dawo wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta littafin mufsidatul qulub a wannan babban cibiya na alkhairi markazu abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu idan yan uwa suna biye satin da ya gabata mun fara karanta misalan da malin ke kawowa akan at-taraf wato bayan yayi bayanai akan at-taraf da rage wannan abin nan eko din yayi yawa yawa bayan malam ya kawo bayanai akan at-taraf sai ya fara kawo misalai wanda idan ka fahimce su zaka fahimci me ake nufi da at-taraf sharholiya holewa miƙe ƙafa cikin ni'ima da kuma dangogin wannan to abu na farko da malam ya kawo shine wuce wuri wurin kula da gashi in ba kumanta ba akwai wanda yake shi kullun cikin neman nau'ukan mai na gyaran gashi yake kullun yana zuwa shampo yana zuwa gyaran gashi wanda talike ma wannan yana daga cikin alama na attaraf gashin da yake annabi sallallahu alaihi wasallama dai yayi umarni da a girmama gashi shine a tsaftace shi a gyara shi kada a bar gashi irin na mahaukata kada a bar gashi wanda ke nuna talauci da kakanika yi da halin ni'iyasu ka gyara gashinka ka wanke shi ka kawata shi ya fito da kyau to amma kuma a wani hadisin yayi hani akan at-tarajjul illa ghibban tace kai sai dai in a yi yau a tsallake gobe amma mun kawo maganin al'imamu sindi wanda ya ce abin da ake nufi shine kawai dawwama a cikin ta gashi shine shari'a ta hana amma idan da bukatuwan gyara gashi kullum a gyara in babu bukatuwa kuma shi kenan ba lalai ba mun karanta abu na biyu cikin misali na sharholiya da holewa da miƙe ƙafa cikin ni'imomin duniya shi ne wuce wuri wurin kwalliya wurin kwalliya da ƙyali-ƙyali da getta jiki male kawo cewa sai ka ga mutum ya shiga bayi ya salwantar da awoyi a bayi ya tattale nau'o'a na tarare iri daban-daban ya tattare liquid soap nau'o'i daban-daban duk wai za a wanke gangan jiki guda ɗaya ne ya ce to wannan yana daga cikin irin kecere ni da facaka da sharholiyan da magabata ba su san shi ba duk da ko kasancewa addinin musulunci ya yi umarni da cin kwalliya idan za a je masallaci ya ce to amma wannan yana da iyaka shine kar ya kai matakin barna al-israf har muka kawo ƙarshen ayan da shi mali ya kawo nan bai kawo ƙarshen ta ba ya bani adama khuzu a khuzu zinatakum inda kulli masjidin yace wa kulu washrabu wa la tusrifu ku caba kulliya in za ku je dakunan Allah ku yi sallah ku ci ku sha amma kada ku yi almubazzaranci kada ku yi banna kada ku wuce wuji shi kuma malam anan ya nakalto mana maganar al-Imam Ibn Ibn Abdul Bar cewa caba kulliya da tsafta duk ya halasta matuƙar dai bai kai mataki na ɓanna ba matuƙai kuma matuƙar bai kai mataki na niƙe kafa cikin ni'ima ba bai kai kuma mataki na kamanceceniya da maɓannata ba sannan mun karanta na uku shine wuce wuri wurin siyan tufafi na waɗansu kamfanoni na musamman da waɗansu irin farashi wanda hankali ba zai ɗauka ba ya kawo cewa kana iya ganin mutum a wato wato wai ya ce shi ba zai sa nau'in tufafi iri kaza ba sai dai na kamfani kaza wani babban kamfani a duniya ko babban wata masana'anta a duniya to irin tufafin da yake sawa kenan ya ce a daidai lokacin da yake a baya can mun san lokutan da yake za ka ga tufafin mutum guda ɗaya ne ko guda biyu ya ce ana nan ana nan tafiya Allah ya yalwata kaya suka kai goma ya ce to duk babu laifi in dai an kiyaye haddi na shari'a in dai an bi addinin musulunci wurin ta'amuli da tufafin sawa babu laifi ya ce to amma wanda zai tsaya cewa shi sai ya mai oda sai ya rubuta oda ko ta wayansa ko ta wasiƙa zuwa kamfani kaza yana son a ɗinka mishi riga iri kaza iri kaza iri kaza in aka gaya maka riga guda ɗaya a nawa za a yi masa to sai kai ka riƙe kai ya ishe mutum goma sha biyar mutum ashirin mutum talatin su jajali kuma su samu fatahi sai arziki da izinin Allah ya ce to wannan babu shakka wannan sharholiya ne da kecere ne da miƙe ƙafa ya ce in ma wannan bai zama shi ne a taraf ba ya ce to mene ne a taraf kenan ya kuma yi bayanin cewa wannan dai yana daga cikin alama na girman kai ya kawo magana al'imam ibn jauzi cewa magabata su tufafinsu matsakaici ba sa sa tufafi na attarab na sharholiya da facaka ba kuma sa sa tufafi na kaskanci ba za su sa tufafi na kaskanci ba ba kuma za su sa tufafi da ya wuce kima ba ya ce amma babu laifi mutum ya samu tufafi mai kyau saboda juma'a saboda idi saboda haɗuwa da 'yan uwa kamar biki ko wani abu mai kama da haka a samu mai kyau amma kar mutum ya fito a cikin tufafin walakanci wanda ke nuni akan cewa wai shi irin ba shi da komi a duniya din nan fanfaramfan ba shi da komi a duniya yana bayyana talaucin shi ga al'umma bayan kuma Allah ya san irin gwargwadon ni'iman da ya masa wani sai kaga ya ji ɗauko riga ta kacaccare ta fatattaki ta yayyamutse din dai ya nuna ma duniya wai kamar irin shi kenan ni ina cikin halin ni'yasu to ko ka nuna ma duniya kana cikin halin ni yasu wallahi babu wanda ya sai azata ka a duniya sai abin da Allah ya baka ko da mutum yana kaunan ka yana son ya baka in Allah bai kaddara ya baka wallahi ba zai baka ba idan kuma Allah ya kaddara kana da rabo to ko da mutum bai ninyin ya baka ba sai dukiyan ta zama mishi kaikayi sai ya cire ya baka domin Allah ya riga ya tsaga da rabanka shine Hausa suke cewa raban kwado baya hawa sama da ka ba dabara ba ce ka rika bayyana talaucinka ga wani wajen kana son ya baka saboda ne arzikin bawa na hannun Allah ne abin da Allah ya baka ka fito ka sa ka fito ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka fito ka sanya mai kyau ka nuna ma Allah irin ni'iman da ya maka wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith idan Allah ya maka ni'ima ka faɗi ka furta sannan kuma Allah yana sanya ga gurbin ni'iman da Allah ya yi ma bawa a tare da shi Allah yana son ya ga gurbin ni'iman da ya ma bawansa kar Allah ya ni'imtar da kai kai kuma sai ka wofintar da kanka ka walakantar da kanka da fatan wai waɗansu ko wani mai arziki ya ganka ya tuna da kai ya baka sai riganka malam kawai kyale wannan ko ma ka nema wurin Allah subhanahu wataala kar ka bata ma kanka lokaci a banza kamar rerece kamar rerece ka yamutse ka yamutse ga kanan irin biji-biji ɗin nan wujiga-wujiga wai kai hikimanka shi ne wane da wane da wane sadanka sabaka to ina mahalicci Allah shi kuma ka aji shi shi da ya san irin ni'iman da ya maka to wannan alamun butulci ne ga Allah subhanahu wataala kuma kafirce mai ni'iman Allah ne to yau abu na hudu cikin misalan at-taraf sharholiya da sheke aya da facaka malice al-mughalat fil ma'akil wal mashari wuce wuri da zarfafawa wurin abinci da abin sha ya ce ahalu tarafi ta ji duhun yi na fil'akali wa shur ya ce wato su ‘yan sharholiya da miƙe ƙafa a cikin ni'imomin duniya to to za ka ga suna wuce wuri wurin abinci da abin sha wala ya akulu na mina ta'am za ka ga ba sa cin wani nau'in abinci wala ya sharabu na mina sharab ba sa shan wani abin sha illa aghalahu samanan sai wanda yake da tsada a cikin farashi wannan alama ce ta sharholiya da miƙe kafa a cikin ni'imomin duniya wala yardawna illa bi anfusil ashiya wa afkhariha su ba sa yadda in za su ci ko za su sha sai da mafi ƙololuwan daraja cikin abinci shine anfas anfasil ashiya sai can mafi ƙololuwa wa afkhariha mafi alfahari wanda duk wanda aka gan shi ya ci wannan ko ya sha wannan to ya nuna wannan mutum ya kai ƙololuwa gurin abinci ko abin sha su 'yan duniya abin da suke mai da hankali kenan akai da haka idan za su ci ba sa cin irin naka in za su sha ba sa shan irin naka in za su yi odan wani abu za su yi odan abin da yake ya fi ƙarfin talaka ya fi ƙarfin wato ire-iren zubinku su irin nasu can ƙololuwa ne kamar yadda na ba da misali satin da ya gabata wanda zai sha shayi ɗan kofin da bai kai wannan ba kofi ɗaya riyal ɗari biyar kofi ɗaya riyal ɗari biyar kaga a yanzu riyal 500 dubu nawa kenan riyal 500 ya kai dubu nawa ya kai kusan dubu 100 kila ma ya wuce ya ma wuce ya ma wuce dan riyal riyal 100 dubu 20 da wani abu ne riyal 100 dubu 20 da wani abu ne kaga riyal 500 ta wuce naira dubu 100 to kawai a ce shan kofi daya mutum ya sha shayi na naira dubu ɗari akwai rashin hankali da rashin kan gadon da ya wuce wannan to shi ne nan malin ke magana a kai sai su zaɓi bi an fasil ashiya mafi ƙololuwa mafi kyau mafi nagarta cancan ƙololuwa wa afhariha mafi alfahari to shi suke zaɓa wala yaktafuna fil wajibatil wahida bi nau'in wahidin aw nau'ain min at-ta'am a ci ɗaya. kamar a ce na safe kamar yadda ne muku bayani sai a ce wajaba ko ci biyu sai a ce wajaba ko ci na dare sai a ce wajaba in aka ji an ce abin nan irin alwajabatu sari'a wato ana nufin irin fast food din nan alwajaba a sari'a fast food ila an gani to da ka ci daya sai ka ga mutum bai yadda a kawo mishi nau'i ɗaya ko nau'i biyu ba bai yadda ba kamar karyawa kila misali zai sha koko da kosai shine al'adanci abin da aka sani ko zai sha ti da burodi misali abin da aka sani al'adanci kenan shi bai yadda da wannan ba yace balla budda an tahta wuya sufratul wahida ala anwa'in wa ashkalin min al-at'ima shi a wurin sa babu makawani as-sufratul wahida sufra ita ce shimfidan cin abinci za ga kamar su da larabawa dai musamman za ga idan za ku ci abinci sai an ɗauko leda haka an shimfiɗa wannan ledan ita ce sufura kila an gani da haka dai shimfiɗan da ake sa abinci a ciki a ci ita ce a sufura ko amfani da leda ko ya amfani da fata ko ya amfani da menene in dai kawai wannan abin an tattale shi ne a rika shimfiɗa shi ana cin abinci a kai to sunan shi a sufura yana da tasiri ɗabi'a ce ta addini mai kyau idan za a ci abinci a sami wannan sufura ɗin saboda yanzu kaga ko a masallaci ne za mu ci abinci sai muka shimfiɗa sufura ko ya zuzzube a masallaci ba zai ɓata masallaci ba illa idan an gama kawai sai a tattara ledan ko dai a je a wanke ko kuma in zubar da shi za a yi sai a je a zubar da shi kaga ya tsaftace masallaci sannan kuma in abincinka ya faɗi a kai ba za ka yi kyaman ka ɗauka ka ci ba saboda ka san bai ɗan faru wani najasa ba anan kana iya ganin wani yaro ya shigo da kafan shi biji-biji ya tako ƙasa sai abincin ka ya fada akai ai ba za ka yi gangancin ka ci wannan abincin ba baka san irin take-taken da yaron nan yayi ba to amma in akan sufura ce sai kaga cewa babu wani damuwa to so irin waɗannan yan facakan ba su yadda ba sai dai wannan shimfiɗan abinci guda ɗaya ya tattaru akan anwa'in wa ashkalin min at'ima nau'o'i daban-daban yanayi daban-daban na abinci da abin sha ولو وضع أمامهم نوع واحد من الطعام لتأففوا وتبرموا da a ce za a kawo musu nau'i ɗaya su je gurin cin abinci su ce to a yi sabin ɗansu a kawo musu abinci sai a kawo nau'in abinci guda ɗaya to ka ce misali a kawo musu ina irin saudiya ne a ce a kawo musu shinkafa kaza ko saboda ai ba a cin abinci sai da nama ko dai ka ci da nama sukan kira ta idam idam ba shine miya ba idan ka ce a baka idamu laham za a baka shinkafa kenan da kuma kaman farfesu ila an gani shine idamul ham ko kuma kace aka maka da judge to za a kawo maka kaman rabin kaza ko ɗaya bisa hudu na kaza to wannan shine ci na al'ada to idan da aka kawo musu irin wannan nau'i guda ɗaya din ga abinci an kawo musu shinkafa ne da kaza in ababin abin sha ne gashi an kawo mishi juice misali ko aka kawo mishi mushakkal irin wannan mixed abin nan fruits din nan wanda an hada da su apple su waye irin wannan an yi mixing din su to sai ta fada la ta'affafu zai fasata yi ta fada ila an gane wa tabarramu yi ta sababi yana yana yana munana magana ai an rena shi wannan cin mutunci ne wannan aibi ne a gare shi kaman shi ne zai ci abinci kaza shi abin da yake so a kawo nau'o'i da yawa a kawo kaza a kawo farfeso a kawo waye a kawo waye a baje mishi nau'o'in abinci kamun guda shida bakwai a tebur ɗaya amma duka abincin nan da aka kawo ba wanda zai iya cin ɗaya cikin goma in shinkafa ce iyakance ɗan cokali uku ya ɗan sha farfeso kaɗan ya ɗan sha kaza haka nan zai bar wannan akan wannan sufura wannan shimfiɗan abincin haka nan za a tashi a bar shi kuma an yi ɓannansa kenan ka dubi irin wannan almubazzaranci da sharholiya akwai sharholiyar da ta wuce wannan to yanzu wannan a wuraren cin abinci kenan to ko a gidajen masu kuɗi haka za ga irin wannan matsalar na faruwa sai kaga duk ci ɗaya sai an zo an baje nau'o'in abinci iri daban-daban daban kuma duk a gama ba za a ci su ba kuma ba a cin rara duk abin da aka kawo wannan lokacin ya riga ya zama west ya riga ya gama aiki kai kana nan kana neman ina ma kwanan ni kamar yadda malam zai magana a gaba ina ma kwanan nan abinci shi ko abincin ma da yake ba wai ci akai a ciki ba an ɗiba ne fa to shi wancan abincin a gurin shi ya riga ya gama aiki me ya makoman wancan ba kuma shi kusa da talakawa ballantana a ce a aika ma talakawa gidan talakawa kaga da sai a ce ka kyautata ninyan ka sai ka samu lada in ya dan ɗibi abin da ya ɗiba sauran kashi tara cikin goma na abincin a ce to ga talakawa nan sai a aika a ce to gidan wani su kawo kwanan sai a zuba musu to ba shi kusa da talakawa shi ma nan aibi ne a gurin shi a cewa ya aika wai a kawo kwanoni wai a zuba matalakawa ba zai yi ba to kaga wannan babu shakka sharholiya ne sai dai a zubar da shi sai dai a zubar da shi wato mafi yawan wannan wannan malam yana faɗin abin da ya sani ne din ya yi mu'amala da masu arzikin ya yi mu'amala da 'yan sharholiya mu kuma galibin mu man alhamdulillah talakawa ne ba mu san ɗabi'a ba sai irin talakawa in ka ɗan kusanci masu arziki sai ka ga irin wannan ɗabi'an ya wuce yadda kake tsammani Allah ka shiryatar da mu malai cewa qad zakara al-qurtubi al-imam al-qurtubi ya ambata cewa tahrimul akli zaid ala qadar kifaya cewa duk abincin da ya wuce bukatuwanka to cin shi haram ne duk abincin da ya wuce bukatuwarka ka tattale shi zaka ci haramun ne idan kai Allah ya kaddara za ka iya cin plate ɗaya sai ka tattali plate biyu uku hudu to duka waɗannan plate ɗin da ya zama ƙari haramun ne da haka idan baka ci shi ba Allah zai baka zunubin ka tattali abin da ba za ka ci ba kuma in ka zubar da shi Allah zai baka zunubin almubazzaranci kaga matsala goma da goma da haka duk abin da ya ɗaramma buƙatuwanka na tabbas to tattalan shi ko neman cin wannan abincin haramun ne ya ce wallabi yi buta zabihe a tarafo wanda kawai ana tattalan shi ne domin a nuna facaka da holewa da miƙe ƙafa cikin ni'imar duniya kaji abin da al-imam al-qurtubi ya faɗi a cikin tafsirinsa wa min suwar taraf fi ta'ami wa sharab daga cikin irin misalai na almabazzaranci ko kuma at-taraf holewa da facaka cikin abinci ko abin sha anna kafiran minan nas la ya'kuluna at-ta'ama illa idza kana azijan yace da yawa daga cikin mutane ba sa cin abinci sai in yana gaban shi yanzu aka dafa abincin to shine za su ci babin din kenan ko amma idza kana qad fafiza fi thallaja amma idan ya kasance abinci yayi rara an sanya shi a cikin fridge bala yumkin an yad'ahu fi famihi wannan ya fi ƙarfin ya sa irin wannan abincin a bakin shi bal yulqihi fil qumama sai dai kawai aje a zo ba a dustbin duk abincin da ya zama double fire ko double fire kamar irin a ce za a abin nan tuwo ne ya kwana an sa a fridge ko shinkafa ta rara an sa a fridge ko ma menene ne to wai shi ya fi ƙarfin ya ci abincin da ya ragu aka sanya shi a cikin fridge an jima ko gobe a ɗauko a sake tafasa shi a sake ci shi ya wuce wannan duk abincin da ya taka wannan matakin to shi wannan abincin a gurin shi gurɓatacce ne sai dai kawai a kai shi bola wa ya atibiru nafsahu akbar min an ya'kula ta'aman qad bata fi sallaja yana jin kanshi ya fi ƙarfin ya ci abincin da ya kwana a cikin fridge hatta walau lam yataghayyar ta'amuhu kuma koda a ce dandanan abincin bai canza ba aw yatabaddal shakluhu ko kuma yanayin abincin bai canza ba yanayin shi bai canza ba dandanan sa bai canza ba amma yana nan yana jin kansa cewa ya fi karfin wannan walakinahu taraf yace kawai saboda tsabin facaka yace wal iyazu billahi Allah ka tsare mu daga wannan fitina da wannan bala'i idan ka je kasashen da suka ci gaba akwai irin wannan irin wannan mugo ɗabi'an tayyawa irin wannan mugo ɗabi'an tayyawa yanzu nukan ta bada misali da Saudiya da nan nufi sani idan ka je yanzu ka ci abinci a mafa'an ka ci iya cinka ba ka da yadda za ka yi sauran abincin sai dai ka zubar da shi to wai zai ci ba wanda zai ɗauki wannan ƙasƙancin sai dai ana samun malamai na Allah akwai malamanmu da dama da na san cewa idan sa ci abinci ya ragu to a firist suke sawa a ci gobe akwai wani malami da ya ce ina tsoron mai almubazzaranci Allah ya kama mu da hukuban da yake ma almubazzarai da aka sai sa shinkafa a fridge zuwa gobe sai a ɗan ƙara ɗan tafarfasawa haka ɗan sassa mata ɗan mai aiwane ne a gyara ta a ci amma fa wannan ba ita ce ɗabi'a mafi sanuwa ba fa wa'annan ɗaiɗaikun mutane ne suke yin wannan ɗaiɗaikun mutane ne a zamanin da nake zaune a can idan na siyo abinci a mafa'an na ɗan ɗibi abin da zan ci saboda in ka je ka ce a baka plate ɗaya misali za a baka plate ɗin da yake za ka ci yau za ka ci gobe za ka kamar dai misali ni irin cin da zan yi sai in kwana uku kenan ina ci ko hudu to sai dai ka ɗan ɗibi wanda za ka ɗiba sauran ka sa a fridge to idan ya kai gobe ya kai jibi ya yi sanyin da yake kuma garɗin shi ya tafi garɗin shi ya tafi hakanan nukan fito bayan kwana biyu in ce ya Allah ka gafata ni dai ka gani tunda ni ba mata nake da shi a cikin ballantana a ce kila a sake gyara abincin a sake girka shi dan lallabawa ne kawai ake yi in yi ba haka ina cuccusa wani dai in ga dai ba zai shiga ba ya riga ya kai yanayin da yake in dai ba kintsi na musamman aka yi mishi ba kuma ba za ka iya ci ba sai ce to ya Allah ina kai hanzari na ina kai hanzari na gare ka ga su kyanwan garin ba sa ci sai nama ba sa ci kyanwan saudiya tana cice maka abinci in kaga ta ci abinci lokaci ɗaya ne lokacin da kamar misali kila a ce an yi hutu a ƙasan irin lokacin zafi ɗinin da ake yin hutu an yi hutu duk ɗalibai sun tafi ma'aikata sun tafi wane ne har waɗansu ma 'yan garin duk sun fita waɗansu sun je ƙasashen afirka da awa a tafarkin allah waɗansu sun je ƙasashen asian waɗansu sun je ƙasashen turawa garin ya ragu in a jami'a ne ba ɗalibai a lokacin nan ne kyanwa za ta yi maka alfarman ta ci maka bread ko ta ci maka ɗan shinkafa idan ka zuba mata amma al'asali shi ne nama ne abincinta naman kaza wallah shi ne al'asali fiha to wannan ita ce ɗabi'an da ke gudanar da ƙasa ina yana gaya maka ƙasa kenan da kake gani na Allah ba wanda yake ganin zai ɗauki ƙasƙancin ya riƙa cin wai abincin da ya rubu amma na ce maka malamai na Allah so ba haka suke ba za ka ga suna bin tsari na addini ko baƙonta ka kai musu suka ɗauko abinci aka ci aka ɗiba abin da aka rage sai ka ji sun ce a yi fakin ɗin shi guri ɗaya a sashi a cikin firij saboda suna tsoron su faɗa cikin irin wancan to shine na malai ke ba mu wannan labari mu ce to duk daga cikin misalai ne na kecere ni da sharholiya a cikin al'amarin ci da sha ya ce la ba'asa an yi judul insanu ala nafsi bi ta'amin jayyidin min anin li'aha ya ce eh babu laifi fa mutum ya tattalan makansa abinci mai kyau lokaci ba lokaci lokaci ba lokaci au an yi shtariya akalatan nafisatan sa'iruha murtafi ba da kulli maddatin wa ukhra ko kuma mutum ya je ya sai abinci na ɗaukaka na daraja wanda farashinta yana da tsantsada shi ne su irha murtafe farashinta da tsada ba a da kulle muddatin ukura lokaci bayan lokaci bayan lokaci ila in aka ɗan samu albashi kafin dai albashin ya ƙare akan canza baki a sanya abincin ya kai irin ko da 60% ko 70% ɗin to kaga babu laifi an samu albashi an je an dan siyo kaji an ci babu laifi ko an samu albashi an dan je an siyo irin waɗannan abu mai tsada wanda dai za a ci na canjin baki yace babu laifi walakin an yakuna haza daidanuhu wa ajatuhu yace amma matsalin yadda take shine wannan ya zama mutum shine tadansa shine al'adansa fa huwa amrun ghayra maqbul wannan al'amari ne wanda yake shari'a ba za ta karbe shi ba wa tariqatun ghayra mustasagha sannan kuma wata irin hanya ce wacce take ba hanyar bi ba hanya ce ba za ta bulle ba la yaqbaluha shar'un wala aqalu shari'an musulunci ba za ta karbi wannan ba nagartaccen hankali ma ba zai karbi wannan ba sai irin wancan salon rayuwar shine tutur bawa zai rika yi kaga wannan ba dabi'a ce wacce take masu hankali ma za su yadda da ita ba ومن صور الترف المتعلقة بالمآكل والمشارب daga cikin dai faskoki ko misalai na sharholiya da facaka wanda ke da alaka da ci da sha isti'malul awanil fakhira al-ghaliya as-saman amfani da abin nan abin nan abadan ci plate ne cokula ne kofuna ne al-fakhira na al-fahari al-ghaliyatu as-saman wanda farashinsu can-can ƙololuwa. Fatara min al'usari al-mutarafa, mallaye a kul illafi suhuni zatil marikatil fahima, sai ka ga wani family wani gida wanda yake ‘yan sharholiya da facaka, sai ka ga wai ba a cin abinci, ka ga mutum baya cin abinci ko gidan, family ɗin ba sa cin abinci illa fi sahun sai a cikin irin flex din nan zatul marikatul fakhima irin flex din nan irin kiran manya-manyan kamfanonin nan na alfahari almarikat irin brand brand din nan manya-manyan kamfanoni suka kera na alfahari sai kaga wannan familin ba a cin abinci sai irin wannan flex din ai wannan plate ne daga dubai yake a dubai din ma ba kowane irin kamfani na ƙasa ba sai waɗansu irin zaɓaɓɓun kamfanona idan suka yi flakes suka yi cokula suka yi kwaffa to a ciki shi yake sayan abin nan ɗinsa da haka idan kofunan shi ko flakes ɗin shi sun yi sun ɗan tsufa haka sun kwana biyu za a shirya da matan da mijin da 'ya'yan mutum hudu biyar shida za a je a yi odan kayayyakin zuba abinci a china ko a germany za a je kawai oda ne kawai abin da za a je yi kawai yanzu ka tamanni shine kayayyakin zuba abinci na gidan nan sabin spoon da cokola da kore da wane ne na gidan yanzu fa kusan watan shi bakwai kenan tun wancan tafiyan da aka yi din aka je aka siyo su ba a koma an siyo ba to za a je a yi odan wasu kamfanin ma da suke odan sun sani kawai illa in yaje kawai ya cike form kawai ga irin abin da yake nima ga irin abin da yake ko tun daga ma kasan su ga irin abubuwan da yake nima shikenan an yi packaging an yi abin nan za a je Dubai ko za a je China za a je Odan kayayyakin zuba abinci kuma wallahi ina gaya maka irin wannan fa yana da yawa a cikin al'umman mu ko ba ku sani bane akwai wanda yake bulo da zai gina gidan shi wallahi daga kasan waje akai oda bulo ba daga Najeriya ba daga ƙasan waje ne aka je aka yi odan bulo ɗin da zai gina gida kawunan famfan gidan duk daga ƙasashen waje aka yi odansu na ji ɗaya daga cikin malamai yana ba da bayanin cewa a wa'yansu manya a Najeriya sun je ko umara ce ko aikin haji ya ce suka shiga wani hotel wannan babban hotel inda ke kusa da haramin makka ya ce sai gashi sun marasa yadda za su yi su kunna famfa manyan mutane ne a Najeriya amma ba su masan yadda ake kunna famfan ba ba su sani ba ya ce sun shiga wannan yayi yayi yayi famfo ba san yadda ake kunna shi ba sai da suka yi isti'ana da shi suka nemi taimakon shi ya ce to mu kuma alhamdulillah godiya ga ta tabbata ga Allah muna godiya da irin alfarman da Saudiya ce mana mu kuma zaman nan ya sa duk waɗannan abubuwan kawan ƙauyenci ne a gurin duk mun wuce su shi ne koya musu yadda ake kunna famfan to yanzu irin wannan sai wani ya ga a to shi ma sai ya samu irin wannan modern ɗin irin ma wannan famfan shi ne sai ka je ka je ka ga bayi bayin nan idan aka ce shi ne ɗakin ciyaman ɗinku to ciyaman ya samu gata ba kai ba ciyaman uka gadin ciyaman ai shine babban ku to a ce bayin wani shine ciyaman dakin ciyaman ɗinku to wallahi ciyaman ya samu gata shine hannabi din sun zo suna tattaunawa a shekaran jiya kenan ko jiya a shekaran jiya to wai irin wannan gurin ai ko sallah kai a ciki saboda ba wani alama da ke nuni akan ciyanin ban daki babu wata kazanta ba komai a ciki shi ne ɗaya daga cikin da muke zaune sai ke cewa shi wallahi akwai wani ko mai gidan shi ne ko abokin hudun shi ne ya ce bayan shi kawai miliyan ashirin ya kashe mata ban ɗaki miliyan ashirin ya ce mai gidan shi ne naira miliyan ashirin a bayi don allah yanzu miliyan ashirin ka same shi bai isa ka gina gida ba gida ma irin na na daraja ba gida irin garau-garau ɗin nan a shiga ana tunanin to can da in Allah ya ba da hali za a rufe gida sosai miliyan ashirin fa to a bayi ne kawai aka sanantar da naira miliyan ashirin Allah ka shirya da mu mala ya ce sai ka ga mutum baya ci sai a flat irin na kamfanoni manya-manya na alfahari wal qudur min sharikatul kubra haka nan matukwanin girki kawai sai ka ga ana siyo su ne daga kamfanona manya-manya na alfahari wala yaqbaluna bil anwa'il mu'tadila min as-suhun wal qudur wal qasat wa ghayriha basu aminta su samu matsakaita na flakes farantancin abinci ko tukwanen girki ko kofunan da za a yi amfani da shi a gida ba shine al-qasat din duk basu yadda da wannan ba su nasu kololuwa ne ba irin naku bane talakawa wa min suwar tarafi al-muta'alliqati bil ma'akil wal masharib daga cikin misalai na facaka da sharholiya cikin abin da ke da alaka da ababen ci da ababen sha irtiyadul mata'imil fakhira zatul asma'il alamiya mutum ya ta kai komo shine kullum yana kai komo zuwa ga irin mata'im wuraren cin abinci din nan restaurant din nan irin manya-manyan nan zatul asma'il alamiya wanda yake sun yi suna a duniya wanda yake international irin waɗannan maɓa'in ɗin maɓa'in gurin cin abinci ɗin gurin sai da abinci wanda sun yi suna a duniya to sai ka ga wani shi kullum kai koman shi kenan idan ka je saudiya abin zai baka al'ajabi akwai irin wannan kamar mr biggs mr biggs ai international company ne a saudiya ba mr big suke kiran shi ne suke kiran shi da sunan shi amma mr big ne namance sunan shi mr big ne ai kamfani ne na duniya kuma abin da ake saidawa fa idan ka je za ka ce a baka brost wato kaza ce aka sa ta cikin fulawa sai aka soya kun gani sai a hada da dankalin turawa soyayye sai waɗansu ‘yan mayuka haka da ake ɗan zuzzubawa a sama. Gayi nan a gefen hanya gurare da yawa duk inda ka ji akwai irin wannan abincin, nafsuhu kuma shi ne, kazacce aka sanya ta a cikin wannan fulawon aka soya ta suna kiran shi brost. Shi ɗin ne ba wani abu ba, da wannan dankalin turawan. Sai irin su tumatir ɗin nan na ɗan leda na zamani wa irin waɗannan abubuwan da za ka haɗa. a can za ka siye shi ƙila riyal goma sha biyar ba layi can ko sai kayi layi na rantse da Allah akan yi minti arba'in awa ɗaya ana layi kamar wanda ke kusa da haramin madina za ka iya zuwa ka je ka ga layi daga nan ya kai ya wuce ya fita daga cikin masallacin nan ana layin siyan brost ana layin siyan brost na wanda yake gacin a gefen titi ga azaba ga wahala saboda idan ka zo ba kawai za ka je ka ba da kuɗi ne ba a'a za ka je ka yi layin biyan kuɗin ne sai a baka receipt me kake nema ina son ne ya zama ka iri kaza da iri kaza da iri kaza sai a baka dan receipt din nan sannan sai ka koma layin kuma karban abincin sai ka salwantar da awa ɗaya a banza a daidai lokacin da yake in ka ji can in ƙananan shaguna sun na sai da abinci ga yi nan za ka sai wannan abincin farashin shi bai kai ɗaya bisa uku na abin da ka kashe a nan ba ba ɓata lokaci amma sai mutum ya gwammace wai ya ɓata makan shi lokaci ya bi wannan saboda dai kawai alfahari shi ai yana sayan abincin shi ne a mr biggs wannan azabtar da kai har ina to wannan alama ne na attara wallace la yufarriquha an ghayriha min al-mata'im illa ismaha wa shahrataha abin da ke bambance shi da sauran ƙananan kawai sunan da wannan ya yi da shaharansa shi ke nan bambancin sunan da ya yi da shaharansa kawai yanzu duk wanda ka ce ma a mistakes na sai abinci a to ka je babban kamfani na duniya a ina ka sai abinci a ina ɗan matsam ɗin nan na gefen hanya sai wani ga wannan ina aina talakawa ne amma kuma abincin iri ɗaya ne fa to akwai sharholiya da ke cirinin da ya wuce irin wannan mugun ɗabi'ar ya ce wadi korati aljamila da kuma irin decoration kyakkyawan decoration inda aka yi magurin shi ke nan shi ne decor ɗin decoration inda aka yi magurin an ƙaƙawata shi an yi fenti iri kaza an sa fitullu an yi waye iya bambancin shi kenan da wancan abu biyu ne sunan da wancan yayi sai kuma kyalekyalen da aka yi mishi amma nau'in abinci iri ɗaya ne ba shi da wani bambanci amma mutum ya azabtar da kanshi akan wancan ya kasa wadatuwa da wannan to wannan na daga cikin misalai na at-taraf cikin ababen ci da ababen sha wa min suwarit taraf fil mata'im wal mashari daga cikin misalai hotuna na sharholiya da kecere ne a cikin ababin ci da ababen sha kasaratu isti'mal al-mashrubat al-ghaziya yawan amfani da kayayyakin sha masu dauke da gas wa atibariha amran daruriyyan la budda minhu mutun ya rika jin cewa ai dole ne ma ka rika amfani da irin waɗannan kayayyakin sha din masu gas fa yashrabu ash-shakhsu ma'a kulli wajbatin aw ba'daha mashruban ghaziyan sai kasance mutum duk in ya ci abinci ko yana cin abincin ko bayan ya gama cin abincin su ya sami irin wannan abin sha din mai dauke da gas ya sha suna fahimtar cewa kamar irin wannan shan abin mai gas wai yana yana narkar da abinci to wannan yana daga cikin almabazzaranci almabazzaranci ne talike ma shan gas wanda mu mun san gas din cutarwa yake yi cutarwa yake yi guba ne in kaɗan sha shi ɗan daidai ba za a ce ka amma sama kai wadda in an je sai an sha da kaza da kaza da kaza sai an kawo nau'o'in ababen sha masu irin wannan abin nan ɗin wannan alama ne na attaraf to talakawa dai Allah ka ba mu daga cikin falalanka a saudiya wanda ke cikin gidan yari baya cin abinci kamun za a haɗa mutum kamun goma wani irin daren abinci suke da shi ƙaton farenti ƙaton gaske a zuba muku shinkafa a zuba muku kaji kamun guda uku a kawo maka a kawo muku ababen sha manya-manyan ababen sha kamar irin ko a ce pepsi ne irin manya-manyan nan ba irin wannan yan kananan na 250 ba irin kato ne haka katon gaske lita goma ko lita biyar misali a kawo muku irin su guda hudu a kawo muku ruwanku na roba a kawo muku waye wannan abincin gidan yari ne eh na gidan yari na gidan yari ne wannan abincin da aka shi yasa din ka shiga gidan yari a can baka da wata damuwa ba ka da wata damuwa inda ci da sha ne inda a nan ne ake yin wannan na tabbatar maka mutane da yawa za su ban mace su je gidan yaron fiye da su zauna a gidajensu to a gida mutum ya zauna bai ci ba ba ga ka je gidan yaron ka rika samun mai kyau kana ci akwai wani dan uwa da aka jarabce shi ya shiga gidan tarhil gidan wannan jawazat immigration kenan ko su ne jawazat immigration suka zo kame sai suka kama haddashi a lokacin bai ɗauko ikama ba bai ɗauko takardar zaman ƙasa ba sai suka zarge shi da cewa yana zaune illegal sai suka kama shi lokacin da aka kai shi gidan abin nan ɗin gidan yarin su jawazat ɗin sai waɗansu daga cikin ‘yan uwa wanda suke da iyalai a can sai suka yi mishi abinci mai kyau aka ɗauka aka kai mishi abincin dai da ma'a shinkafa ce ko tuwo kun san wanda ke muna sha'awan tuwo sosai za ga ko alhaji ne ga wani sabon alhaji za ga alhazai sukan yi tafiyan kilomita uku su je neman tuwo a yi an ce a share mansur a wani gida da ake sai da tuwo haka za ka ga ir an kama hanya ina za ku je za mu je neman tuwo to sai aka yi mishi tuwo da kaji da waye aka kai mishi da ni muka je da muka je muka ce mun zo mu ziyarce shi sannan kuma gashi mun kawo mishi abinci idan ka ga inda jami'an tsaron nan suke sababi kuna tsammanin sarki fadi ya gajiya ne kuna tsammanin sarki fadi ya gajiya ne wallahi ba za a karba ba kai ka ce mun zo da wani goba ne ana mana faɗa sarki fadi ya gajiya ba inda muka tafi da 'yan kayan haka muka dawo da shi ko yana kawo muku ne kuma cewa akwai abin da yake kuma mu inda za mu samu wannan to mu ba albazaranci ba ne gata ne so kuma ga shi har wani na ganin gatan ne ta wuce kima to mu mu dan samu ɗaya bisa goma amma baka abincin ka ci kana zaman gidan barsana ba daɗi Allah ya kyauta ya ce wa nasu bi hajatin ila habani a haka ne ko yawwa sai ya ce kaifala kaifala wannan su bi hajjatin ila haɗari ma aka luhu ya ce to ta yaya ta yaya ka ci abinci ka ce sai ka sami abin sha na gas ka ɗura a cikinka ga abinci ya cika cikinka kuma ga gas ka ƙara rufe cikin ya ce a daidai lokacin da yake mutane suna da bukatun su samu abin da zai narkar musu da abinci ne ba gas ba gas zai narkar da abinci bai narkar da abinci mutane suna neman abin da zai narkar musu da abin da suka ci ba'a da an athamu anfusahum bayan sun cika cikinsu da abinci sun ci sama da bukatuwansu wa mala'u butunahum bi anwa'in wa ashkal min al-atimat wal hulwiyat sun cika cikinsu da nau'o'in ababen ci da ababen sha da ababe masu zaƙi an sha juice iri-iri an yi waye an yi waye hatta hataju ila ma yusa'iduhum ala hadmi zalika al-ma'qul har sai sun koma suna neman to menene za su ci ya kuma sassauta musu wannan abin da suka ci abin da yake so nuna anan shine su suna shan gas din nan suna da suna ganin yana narkar da abinci sai ce to ai tilas mana in ka nemi ka je ka cika ciki ka ci sama da bukatuwarka ka ci kayi dam da abinci dole ko mutum ya nemi abin da zai sassauta mishi wannan nauyin da cikin nan shi ne an ci abinci iri-iri an sha ababen sha iri-iri an sha kayan zaƙi iri-iri to dole kenan mutum ya nemi abin da zai sassauta mishi ciki to sai su nemi gas kuma a ita ɗorawa sai a nemi gas a ita ɗora bayan kuma gas ɗin nan yana cutarwa ne an ibn sirin rahimahullahu ta'ala anna rajulan qala li ibn umar radiyallahu anhu wani mutum ya ce masa sayyidina abla dan umar aj'alu laka jawarish ya ce zan sa maka wani sinadari da ke narkar da abinci shi ne jawarish ɗin aljarshu shi ne abu narkar da abu ko mutsatsike abu ko nike abu duk da yana ɗaukan wannan to jawarish shi ne sinadari da zai riƙa narkar maka da abinci idan ka ci ka ƙoshi kaji shi wancan mutumin abin da ya ce ma wannan sahabin wai zai ba shi kamun a ce zan baka wani ɗan garin magani in ka ci abinci duk in ka ci abinci to ka bar baɗa zai narkar maka da abincin ya ɗauka sai na abla ɗan umar ɗan sharholiya ne da ɗan san duniya shi sai na abla ɗan umar ma bai ma san wannan kalman ba ya ce wa ayyu shay'il aljawari menene kuma wani wani abu ne haka cin abubuwa ake kiran shi aljawari menene haka qala sai yake ce mishi shay'un idza kazzaka ta'amu fa asabta minhu idan ka ci abinci sai abincin yayi maka kabi kabi ye saboda ka ci da yawa ya takura ka kasu mutane za ga suna cin abinci sai mutum ya ci abinci har abincin ya kawo mishi kirji ya rika numfashi da kyar sai ce wai wani irin abu ne sinadari ne idza karraka ta'amu fa asabta minhu ka ci abinci sai abincin ya takura ka saboda yayi yawa sahala alaik sai sassauta maka shi sai narkar maka da shi sai abincin ya sauka zai zai nike maka wannan abincin kenan qala sai yake cewa fa qala ibn umar sai sayyidina abdullah dan umar yake cewa ma shabi'tu min at-ta'ami منذ arba'ata ashhur bawan Allah saran ka inuwa ni sama da wata hudu ma nan ni ban koshi da abinci ba ban ci abincin da na kai matakin da wai a ce wai matakin koshi ba dan abin da ya samu ne ake amfani da shi amma a ce wai na ci abinci yanzu in ce yau na koshi yace to sama da wata hudu ma ni ban ci abincin da da na koshi ba wa ma zaka Allah akuna lahu wajidan kuma ba don komi sai don in samu kaina cikin irin wannan halin da kake magana ƙoshin da yake in na ci ina neman kuma sai na samu wani abu yanar kan mani to gara ma dama kar in ci abincin ma da zai kai matakin ƙoshin ballantana har ya wuce matakin ƙoshin walakin ni a haito ƙauman ya ce sai dai ni na yi rayuwa da waɗansu mutane na zauna da waɗansu mutane allahu akbar ya shiba'una marratan wa yaju'una marra in suka ɗanci abin da suka ƙoshe yanzu to an jima za su zauna da yunwa kuma suwa ne kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan abu na biyar cikin misalai ce haflatar zafaf wa mai sahibuha yadda ake bukunkuna na aure da abin da ke da alaƙa da wannan jama'a an fazo wurin fa duk wanda ke neman fa ya gyara fa wallahi daga wannan gaban ka dauki gyara almabazzaranci da bannan da muke a cikin bukunkuna yayi yawa babu dalilin irin wannan bannan da wuce wurin da sharholiya da facaka da muke wurin miƙe kafa da miƙe kafa cikin ni'ima wai wani ya zo zai aurar da ya ɗin nan fa budurwa ce za ta je ɗakin mijinta daga ita sai mijinta ya sai mata wani dan ƙariran fridge wanda yake kamun irin wardrobe ɗin nan me za ta yi shi me za ta yi shi tsakaninku da Allah to sana'a ne ka gani ɗauka a sai mata freezer duk wani abin da kake magana zai yi in kuma din ɗan yanzu an nika kayan miya ne ko an yi miya zai da zai kwana uku hudu biyar fridge ya isa daga ita fa sai mijinta isu biyu ne fa kawai ba su goma sha biyu ba ne ka gane ku lura da irin waɗannan abubuwan wallahi muna facaka muna almubazzaranci yau a cikin harkan shi'unkunanmu kaga an zo biki an yi biki yini hudu ko biyar an yi laraba an yi alamis an yi juma'a an yi asaba lahadi kuma za a yi totin a karkari nini wannan almubazzaranci da ɓannan jama'a sai ba mun yake shi ba shi yasa ni na gamsu cewa kukan da muke yi to mun faima Allah almubazzaranci ne Allah ke shafan mu da abin da hannayenmu suka aikata a zo biki wai yini hudu yini biyar ana biki menene ne yini hudu ko biyar ana biki da zaran fa an daura auren nan an baka ka karba ko an karbin maka aure ya dauri daga nan har tashin alkiyama bai kore a yi shagali a yi biki ba a kai gara a kai amarya duk babu laifi a zamanin annabi sallama akan yi wannan har annabi ya sa a kai na na fatima ana yan waƙe-waƙe a tainakum a tainakum fa hayyuna nuhayyikum ko ba haka ba ana yan waƙe-waƙe to madalla madalla muna gaishe ku kuna gaishe mu laula zahabul ahmar lama hallat bi wadikum baicin kun fitar da kuɗi wallahi da wannan yarinyar bata zo gidan nan ba kun gane ana ganin wannan amma ba wuce wuri ba wuce wuri a sai mata gado gado ba luxury ba ne gado a ƙa'ida ba luxury ba ne bukata ce bukata ce da gado da katifansa an sai mata kayan kicin ba luxury ba ne bukata ce an sai mata kayan girki fridge ne a fahimta na ba luxury ba ne bukata ne wanda ma ba shi da fridge ya tattali fridge saboda zai iya taskace mishi abin da yake in ba fridge din yau zai lalace zuwa gobe amma inda fridge zai iya kwana bakwai da haka ni a fahimta ta bukata ce abubuwan da suka zama dai rayuwar dan adam na da bukatuwar su su kujeran nan duk a fahimta ta ba wai ba wai wai kyale bane bukata ce to amma zarfafawa a cikin waɗannan abubuwan ko kuma aje ai abin da yake ba wani bukatuwa zuwa gare shi gaskiya sai mun yaki zuciyarmu in ko ba haka ba haka za mu ta azabtar da kawunanmu a banza kuma duk irin yadda kake jin kai facaka a cikin aure to akwai lokacin da facakan da kai za a manta da shi ke dai arka ambatan na wani kuma ke dai ambaci na wani a da in aka ce an sai ma yarinya talabijin black and white to tana cikin first class wanda suka yi aure aka yi mata gara yanzu a ce maganan talabijin yanzu wani irin talabijin ne na zamani ake yi shi bai tsara wuri in ka ɗora shi a jikin katanga shi kenan ko ba haka ba ne to kuma yanzu kai da kuɗi ma wani ya kawo maka talbijin kinkime ne black and white ta ce maka don Allah malam ga wannan haka ce Allah ya saka da alheri sai dai in za ka karɓa ka siya in ko din ka karɓa ka sa ɗaki ne ɗakin na kama bai wadace ka ba da ka je ka sa wani kinkime ne talbijin me za ka yi da shi ɓata lokaci kawai so da haka mu bi abubuwan nan a hankali jama'a abubuwan da suke babu makawa mu yi su gwargwadon irin yadda yake ba mu ketar haddin shari'a ba to shine nan malik ke maka magana akai yace laqad asbahat lailatu zafaf fi filbiladil islamiyya ya ce abin ban takaici bukunkuna irin dare ɗin nan na ranar biki a garuruwan musulunci ba yana magana akan garuruwan kafirai ba ya ce to yini ko daren biki su da ka san galibi bukunkunansu da daddare ne ko bikin sallah da daddare ake yi ranar sallah da daddare ake biki zuwan mu saudiya farko da ni da ɗan uwa malam kabiru maru babban malami ne babban malami ne yana nan a garin gusau malami ne fitaccen malami sananne amma shi ya fi karkata zuwa ga karatun zauri yana da littattafai sosai tare muka tafi jami'a da injiniya bashir na kano da muka tafi mun zo mun yi itikafi shekaran farko mun yi itikafi a masjidil haram da aka yau an yi idi an gama an yi sallah sai muka ce to za mu je akwai gidan yan uwa a nan kusa da harami za mu je mu ci tuwon sallah za mu je mu ci tuwon sallah muka je da hantsi muka zauna tun muna fira dai na abin nan muka ga gonogo tun muna yi da hantsi tun da ana yin sallar idi a can ana gama asubahi za a tsaya rana na fitowa da minti biyu uku za a tsaye da sallar idi shi yasa kamar yanzu rana tana fitowa shida da minti sha takwas to da minti ashirin za ka ji an ce a miki sallan idi to da aka duka duka an yi sallan an gama zuwa karfe bakwai zuwa karfe takwas mun tafi gidan bakonta muna jiran a kawo mana abincin sallah tara shuru goma shuru sha ɗaya shuru muka ce kai anya ma zauna fa da yunwa muka ce to mu je bakala mu je dan wannan supermarket mu dan so ko da dan biskit haka da dan wani abu dai mu sa a baki a ce mutum ranar sallah bai ci komi ba muka ce kila ba a gama bane muka ce wannan har aka kira sallar azhar muka je muka yi sallar azhar ba abinci muka zai zauna muka ce to kila bayan azhar din za a hada ne da na rana zuwa la'asar ba abinci sai dai bayan azhar din ne an kawo mana juice an kawo mana juice muka ce Allah ba za mu zauna da yunwa ba mu je mu nemi mafita kawai muka je duk muka kewaye mafa'am wannan wuraren cin abinci duk suna rufe ranar sallah ne muka ce shi kenan mu zo ne shahada kawai ga shi ba azumi ranar sallah ballanta na mu ce to dama mun ɗauki azumi sai dai muka yi shahada muka ce mu tambaye su wai ba a abincin sallah ne aka ce Allahu akbar ai wannan billahi ya akhi billahi wai da daddare ne za a zo da ragona da komi da komi a aje iya cinka kawai ka zo ka cika tafi ajinka muna nan muna dame dame da yunwa ranar sallah ai na tabbatar da kun jajanta mana da dinde ki a wurin ya kai shekara 25 ai kun jajanta mana haka muka zauna ranar sallah dame dame da yunwa har magariba muka ce to wallahi wannan ba wurin zama bane mu gangan da kawai mu koma madina mu je can akalla dai ma je gidan ƴan uwan mu dalibai mu je mu ci abinci dan ba za mu zauna da sallah ba na shin mu zauna da yunwa ba to to to kaji yadda aka yi to ala iya hal ina ga kar mu shiga ma cikin abin nan din mu dakata anan saboda yanayi na lokaci idan mun zo zama ta gaba insha Allah ta'ala sai mu karanta abin da malam ya rubuta irin yadda ake facaka a wurin bukunkuna yawwa Allah ka tsare mu Allah ka tabbatar da daga daga mu akan gaskiya Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana yalwa da buɗi kuma ka amfanar da yalwa da buɗin da kai mana a tafarkin addini Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya alaikum assalam